نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب أو باب باب يتي وانا بابي fi kam tusallil mar'atu min siyabi mace in za ta yi sallah tufa nawa ya kamata ta saka ya ya kamata ya wajaba ta suturci al'aurarta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن زيد ابن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبي أم سلمة ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ماذا تصلي المرأة من الثياب wadda irin tufa ya kamata mace ta sa in za ta yi sallah faƙalat yanzu ba zancen kala ake yi ba ko fara ko baka ko menene a'a abin da zai suturci al'aura faƙalat sai ta ce tusalli fil khimari za ta yi sallah a cikin mayafi waddir'i da riga as-sabiq allazi yughayyibu zuhura qadamaiha tufar da za ta suturce ta har zuhuri qadamaiha ma'ana ina ne zahirul kadam saman ko kasa wanne ne zahirul kadam saman ko kasa eh sama kasa wanne ne zahirul kadam yanzu wanne ne zahir nan ko nan wanne ne batin to zahirul kadam zuhuri kadamaiha wanne ne kenan sama ma'ana mace sai ta sa mayafi ta sa riga ta ɗora mayafi rigar ta suturce ta har zuwa kafarta ta inda ko sujjada ta yi ba za a ga ko tafin kafarta ba an fahimta? waruwa hadal hadis warawa hadal hadis abdurrahman ibn abdullahi bin dinarin an muhammad bin zaidin ibn kufuzin an ummihi ummi haramin عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ce ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan hadisin ya zo in ummu salama ta tambayi manzon Allah hadisin ya zama marfu'i kenan in kuma magana ummu salama ne ya zama mawqufi kenan ko qultu sai malan yace radiyallahu anhu satrul awrati wajibun fil jumla suturce al'aura wajibi ne a jumla jumla ce mana a jumlatance wajibi ne asirce al'aura to ina ne al'auran namiji wa ina ne menene al'auran mace wa man salla makfufa shay'in min auratihi ma al qudrati ala satri la tasihhu salatuhu duk wanda ke zai iya suturci al'aurarsa sai sallah da gangan bai suturci al'aurarsa ba suka ce sallah ba ta yi ba ta lalace don yana cikin rukun sitiratul aura cikin shurutu suke ko arkan shurutu salat kenan ko shurutu siha ko shurutu wujub shurutu siha la tasihhu salati idza kana makshuf al-aura fa'ala ar-rajuli satru ma bayna surriya wa rukbatay surratihi wa rukbatay wai namiji wajibi ne akan shi in zai sallah ya suturce al'aurarsa to sai haddade al'auran namiji daga cibiyar daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa al'auran namiji kenan daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa gaba ko baya ko duka ko kewaye ma har gefensa duk sun shiga ciki duk ke zagayen wannan duk sun shiga ciki ke amma almar'atu alhurra yace amma mace wacce take ya ba baiwa ba mecece al'aurata fa alaiha an tughaddiya jami'a badaniha fi salati wai wajibi ne alaiha wajibi ne akanta da suturci al'aurata duk baki daya a cikin sallah jikinta duka baki daya illa alwajha wal yadaini ila alku'aini illa alwajha wal kaffaini sai fuskar ta kadai da tabu da hannun alwala han tafukan ta kenan su kadai ne in ba su fata su durke su ba sallar ta tayi amma in ta to yurwa zalika an ibn abbas yace mazhabin ibn abbas kenan wa huwa qawlul auza'i wa shafi'i haka auza'i da imamu shafi'i فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة وإن ونوري يفتو أجكين صلى تبند فسكا تفكا تفكا غرابيو واجبين تساكي صلى in aka ce wajibi ne ka sake sallar sallan ba ta yi kenan sallah ba ta yi ba kenan an fahimta wa qad qila an ce in kana zaharu qadamaiha maktufan fa salatuha ja'izatu wani suka ce in kada zaharu kadamai ha makshufa in bayan kafafunta guda biyu zahirin ya zama ba a rufe shi ba suka yi sallah wani sun ce sallar ta ta yi an fahimta akan wannan magana shi da ake cewa inda ta sa tufar da ya kai ido sawu kai kafar ko da kafar ta zai mana zahirin kafar zai bayyana wayansu malamai suka ce sallar ta yi wasu malamai suka ce da za ta yi sallah ko ina ta sutarce in ta yi sujada tafin kafarta ana gani sallah ba ta yi an fahimta wa kana malikun imamu malik imamu darul hijira rahimahullah subhanahu ta'ala yace idan kashafa sha'ruha in gashin ta ya fito aw sudura qadamaiha sudura qadamaiha ina kenan eh sudura qadamaiha ba diddige ba ne su turaka da mai ha mana wannan kafafunta suka fito waje tu'idu ma damat fil waqti imam malik yace to za ta sake sallan in akwai lokaci akan haka wa kullu i'adatu fil waqti wa huwa fadila fa hiya fadila fa akan haka sallar ta tayi kenan wa qala ashabur ra'yi imam abu hanifa da al-ahnaf suka ce idan kashafa minha aqallu min rubu'il udwi la i'adata alaiha wai inda aka ce ta rufe din nan in aka kasa wani kowace gaba da aka ce ta rufe gaban da aka ce ta rufe din sai aka samu ɗaya bisa hudun wajen ya fito ya ce sallata ta yi an fahimta shi ne mana la'i'adata alaiha ba za ta sake sallan ba ke wal hadithu hujjatun alaihi min haithu innahu shar shartun an ya kuna dir'u sabigan suka ce ai da hadisin da muka karanta hujja ne akan imam abu hanifa da mazhabin da mazhabinsa don an ce tifar da za ta sa ya rufe ko inanta shi kuma yace in ɗaya bisa hudu ko wata gaba ta fito to shikenan sallar ta tayi suka ce a a wannan maganar ba ba haka take ba sallar ta ba ta yi ba don sharadi aka ce tufar ta ce tufar da za ta suturce ta baki ɗaya يغطي ظهور قدميها قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga nana aisha Allah kara mata yadda ta ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu bitawkid ya kala yace la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin wai Allah baya karban sallan macin da ta balaga sai in ta sa mayafi ta lullube jikinta duk baki daya wal murad bil ha'idi al baligha abinda ake nufi da mace mai haila wacce ta balaga fafihi dalilun ala anna ra'asaha auratun yace akwai da cikin wannan magana magana manzo Allah yana nuna kan mace al'aura ce ba sai ba za ta bude gashin ta ba walau sallat makshufat ar-ras la tasihhu salatuha in ta yi sallah kanta na waje ba ta rufe kanta ba ana ganin gashin kanta ana ganin kanta sallar ta ba ta yi ba hadha fil hurrati aka ce ya kenan ba baiwa ba amma al'amatu amma baiwa tasihhu salatuha maksufatar maksufatar ra's wai baiwa in ta yi sallah ko da ba ta rufe kanta ba sallar ta ta yi wa auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha karrajuli suka ce al'auran mace baiwa kaman al'auran namiji yake sauran jikinta ba al'aura ba ce ba ne fa'in taushe aka ce to in tana cikin sallah aka ce ba al'aura ba ce sai cibiyarta zuwa gwiwarta tana cikin sallah a zahar ko ta samu raka a biyu sai aka ce an ‘yanta ta ta zama mai kenan to ya za ta yi sai mai wai in kifa na kusa ta ɗauko ta rufe jikinta sai ta sallar ta ta yi amma in ba haka ba sai dai ta sake sallah an fahimta fa'in atakat fi khilali salatiha wa thawbu qaribun minha satarat ra'saha wa badat ala salatiha wa illa ista'arfat ruwiya anna umara ra'a imra'ata yace an rawaito cewa sayyidina umar ya ga wata mace a alaiha jalbabun mutaqanni'atun ya ga wata mace ta lulube jikinta duka baki daya fa sa'ala an haiti sai ce wannan kuma wace ce fa qila hiya amatu sai aka ce ai wannan baiwa ce fa qala la tashabbahu al amatu bi sayyidatiha to haka mas'alar take ana tafiya amma ibn hazmin lokacin da sheikh muhammad nasir ibn albani ya zo da sifatu salat ana ta masaloli shekaru 1970 kenan ko abin nan to mas'ala sai in yi bisa da ya littafi sai ya girgiza sai ya ya musu hazo alamul arabi alamul islami duka baki daya to su ibn hazmin su ibn sheikh nasir ibn albani suka ce ai mace ko baiwa ce ita ma jikinta al'aura ne yace ai wa'ansu bayin sun fi 'ya'yan kyau ya ce don me za a ce ta fitar da suturarci kuma ga ta kyakkyawa ga kaza kaza kaza kaza a kan haka su mazhabinsu dole ta suturci ko'ina ba yadda aka ce al'aurarta daga cibiyanta cibiyanta zuwa gwiwa ba ne a'a jikinta duka al'aura ce saboda waɗansu bayan sun fi waɗansu ɗayan kyau ba haka ba ne ba to sai kenan kyau kuma ya danganci wanda ke kallon kyau ɗin an fahimta asalin kyau shine kaza amma sauran abin da ya wannan ci wannan duka suka ce maqulun fihi bitashkik muna magana kan kyau kenan ko maqulun fihi bitashkik asalin kyau shine mace sunan shine kyau to sauran kyan jiki kuma suka shine inda aka yi ittifaki amma sauran abubuwan da ake gani kuma kyau suka ce maqulun fihi bitashkik ba wai shakka ba abinda ake nufi shine abinda kai kake gani shine kyauwa da shi abinda shi ke gani yawan kyau kowa da abinda yake mishi kyau a cikin wannan an fahimta to sa'an nan kuma sai aka zo wannan kyau din ya danganci wanda ke ganin kyau zaka ga mutum yaron aiki yana aiki ana aikan shi gida ga mata a gidan kyawawa yara buduroi kyawawa amma shi ba hankalin shi wajen yana Allah Allah ya gama da su ya rufe kofa ya je wajen unguwan talakawa waɗannan talakawa suke mishi kyau saboda su ne daidai da shi an fahimta wannan gidan da yake a ga mulki ga wadata ga komai da komai kyawawan mata na ciki yara 'yan mata da budurwa da menene da menene shi ba hankalin shi nan don ya san wannan matsalar ta yi mai ta fi karfin mai ta fi karfin shi ko baki rijiya wajen wasan to sai kaga suna nan shi ba hankalin shi wajen su shiga su fita su sa mene da menene duk shi ba hankali shi wajen yana Allah Allah ce lokacin shi ya cika shi kuma za shi ce wajen ko da bayi ne ko talakawa ko menene ya suke su kuma inda kewa yake kenan a wajen an fahimta daidai da shi dai nan ne daidai da shi karka ɗauko abin da ya fi karfinka kuma haka zuciyarsa inda yake ganin kyau kenan eh ana magana kai kana magana kuma tu kai aka ce baka san bambanci tsakanin cikin hausa aka ce kai aka ce kuma tu duk ɗaya ne kai daban fuska fa daban ku ko kai shi ne fuska fuska ita ce kai menene kai wannan koko da kai shi ne kai ba haka ba ne ba fuska kuma fa eh wannan abin da kake fuskanta mutane da shi ne fuska me kake nufi hula kai ake sama ko fuska dan kwali ana daura ma kai ne ko fuska eh shi sa magana kai ake yi me kake nufi mu fahimce ka yanzu ba zancen jan hankali ake yi ba zance ne fikihu a shar'ance ingancin sallah dukkanta ba shari'a ta togace fuskarta da tafuka hannunta ba tafuka hannun ba su da kyau ne eh amma aka ce fuskarta da tafukarta an fahimta shi kenan tahdidu shar'in shar'a in shari'a ta haddade abu ta ce kayyaje abu ta yi ma abu iyaka to nan ake tsayawa nan ake tsayawa ko fuskan da aka ce an togace in ta fito da shi ba ina da kyan mace fuska amma aka ce za ta yi sallah ko ina ta rufe in fuskar ta fito fili ko hannu ba a ce haramun ne ta rufe fuskan ba fa in fuskar ta ta fito fili shari'a ta ba ta ce sallar ta ta yi ko kana da magana ne game da shari'a babu salati alal khumrati wal hasir babin da ya zo yin sallah kan sujjada da kuma tabarma قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة ومن زعل الله كسر جينا صلى كان شنفدا شنفدا نيدا زاي دردوما تي كرما دا أكي صلى أكي ما ناس كان دردوما يا حلت أي صلى كان تابرما كان شنفدا كان دو أبو ميسركي زا أي صلى هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم وعباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخ alal khumra wai manzo Allah ya kasance yana sujada akan khumra sujada darduma ko shimfiɗa hadha hadithun sahihun sai ce al khumratu abinda ake cewa al khumra as sajadatu yasjudu alaiha al musalli summiyat khumratan abinda yasa aka ce mata khumra dun aka ce khamr kullu ma khamara al aql duk abinda ya rufe maka abu لأنها تخمر وجه المصلي عن العرض أي تستره abinda aka ce mata kumra saboda in mai sallah ya yi sujada a kai ta raba mana jikinsa goshin shi ba zai taba kasa ba ke qala abu ubaidin al-khumratu shay'un mansujun min safin nakhli turmalu bil quyud wa huwa saghirun ala qadri ma yasjudu alaiha al-musalli abinda abu ubaidin yake kenan aw wayqa zalika فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مبدئه أو أكبر من ذلك فهو حينئذ حصير وليس بخمرة وهي خمرة إلوكا شنديكي أنكا كاي أما يجير ما يفادي زي سأكون تشاتي مش حصير شنفنا تابر ما كو شنفنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير منذ الله يصلى أكن شمتا برما هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير ينا صلى كان تابر ما شنفدا والفروة المدبوغة فاتت دا أكتشيني fatar akuya ko fatar rago ko in aka je mai yana sallah a kai ya danganci wa kana ba'du salafi yakrahu salata ala ma yuttakhadhu min sufil aywan wa sha'riha wayan sai suna cewa yakrahu suna ganin suna karhantawa ko wala yakrahu ma yu'madu bihi min nabatil ardi ba ba za su ba sa kin abinda duk aka mai da shi shimfida daga daga menene tsirrai abin nan ne ciyayi ne ko menene wa kana ba'dhum yakrahu an yusalli illa ala jadidil ardi wa su ba ba zai salla ba sai kan kasa doron kasa ba shimfida komai ba wa ammatu al hadith ala an la karahiyata fihi al hadith wal hadith aula bil ittiba'i suka ce malaman hadisi suka ce ya halatta hadisi shi ya fi cancanta a bi shi da abin ra'ayin malamai an fahimta babu salati fin ni'ali babin da ya zo na yin sallah a cikin takalma mana a cikin takalmi mutum yana yana saye da takalmi sai ya sallah a ciki sallah ta yi ko ba ta yi ba قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمة قال قلت لأنس بن مالك نتنبي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عنهما أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه منذ الله ينعين صلى يكن يصلى أتكين تاكلمة سقوة قال نعم يتي إيه أنا يصلى أتكين تاكل مسا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم عن شؤبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل كلاهما عن أبي سلمة وأن مسألة إيه؟ عن أبي مسلمة an abi maslama wannan matsala tambaya yi manzo Allah yake sallah cikin da kullun kowane lokaci yake yi ai da su da kowa ya gani ko قال حدثنا المطهر ابن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا محمد بن مروان الأقيلي عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا Ibu Huraira ce manzon Allah ya yi sallah ba takalmi kuma ya yi sallah da takalmi duk sallah ta yi. Kala akhbarana Umar bin Abdul Aziz, kala akhbarana Al-Qasim bin Ja'farin, kala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i, kala haddathana Abu Dawud, kala haddathana Qutaybah bin Sa'id, kala haddathana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari, عن هلال بن ميمون الرملي عن جعل بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي خالف اليهود كسابا ما يهودا فإنهم لا يصلون في نعالهم سبو رسوبا صلى تاكلمي ولا في خفافهم هكذا ذا يصلى وسيسن شري هفنسو babu sutratil musalli wayannan matsala duk ana yi ne maganganu ko kauye ko da amma masallaci sun gyara bin sun shimfida ka shigo da takalmi ka ce sunna kenan ai ba za ji ba za fahimci juna ba ko eh babu sutratil musalli babin da yazo na sutura da mai sallah zai ajiye yana sallah kar abu yazo ya shiga gaban sa ko kuwa قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al-hubba rufa ko abin nan kariya wa ra'aytu bilalan akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga bilal ya dauko abin alwalan manzon Allah ruwa kenan wa ra'aytu an-nasa yabtadiruna zalika al-wudu'a sai naga mutane suna ta kowa na fama ya ɗebi ruwan da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi duk wanda ya samu ruwan da ya taba jikin manzo Allah sai ya shafa jikin shi yana neman mai kenan tabarruki kenan wa man lam yusib minhu shay'an akhadha min balal yadi sahibihi wanda bai samu ba sai kai ka samu ka shafa danshin da ke hannunka din shi ya taba shi ma ya shafa thumma ra'aytu bilalan akhadha alazatan wa rakkazaha mahallu shahid kenan sai naga bilal ya dauko kwagiri ko kandiri shi ya kafa wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra manzo Allah ya fito a cikin adori tufa ja mushammiran salla bin nas rak'ataini wa ra'aytu an-nasa yamurruna bayna yaday al-anaza yace da manzo Allah aka kafa kwagiri dai kukan dire din manzo Allah ya fito ana sallah wanda duk abin da ya wuce gaban suturan babu komai manzo Allah yana sallah suna wucewa babu dafi kenan ko amma tsakanin kai da suturan shine aka hana aka ce in mutum zai shige ka hana shi هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز عن بهز عن عمر بن أبي زائدة الأنزة مثل نصف الرمح الأنزة مثل نصف الروح رمح كمن رب أبن النيكو كبيا إيه؟ ماشي أو أكبر فيها سنان مثل سنان الرمح والأكازة نحو من نحو منها ma'ana abin da za ka dasa gabanka za ka kafa gabanka ya kare kai zama sutura inda ya dan ya tsaye kaɗan ba shi ya kai sama ba ba shi ya zama komai ne ne ne ka saka ma'ana ya zama sutura kenan duk abin da ya wuce shi ba abin da ya wuce domin karanta wannan ad muka ce sun manzo Allah ya alwala kowa na ɗeba ruwan adab abin da ya taba cikin manzo Allah yana shafa yana neman tabarruki an fahimta to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi kowa albarka an taba yi mishi haka ba a taba yi mishi haka ba bai taba cewa ai ba kuma ba malamin da ya ce ai an fahimta to daga sayyidina abakar har zuwa yau in kai abin ka sai ka sai ya wuce manzon Allah ne duk abin da aka danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu in an danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan ma'ana daban fa in aka kawo suna biyu duk sa'an da ka dauki ɗaya za ka yi magana to za a shiga hayaniya kenan an fahimta takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kaza to in ka zo ce an ce ai takalmi ya fi kaza suna nawa aka kira me da me da kuma wa ma'ana hazihil idafa laha ma'ana an fahimta takalmin manzon Allah sandan manzon Allah rakumin manzon Allah rigar manzon Allah gashin manzon Allah mene da manzon Allah suna biyu aka kira da wannan abin da danganta shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka danganta shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mai daraja da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ta samu manzon Allah ne ya samu daraja da sunan Madina ko Madina ce ta samu daraja da manzon Allah masallacin annabi guda nawa aka kawo masallaci da annabi manzo Allah ne ya samu daraja da masallacin ko masallacin ne ya samu daraja da annabi to haka duk abin da aka danganta shi na katallahi na katallahi wannan dangantaka da aka yi ba ta daraja ba in naka naka ce kadai mai to me da me amfanin ta amma danganta abu zuwa mai daraja din yana kara mishi me masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka duba gani wannan abin ya dosano ya samu darajar danganta shi da manzon Allah aka yi ba shi kake kallo ba yanzu da wa aka danganta shi to darajar wannan shi kake kallo an fahimta aka ce rigan manzon Allah an ce dukkan riguna ana magana ne kan riga eh ana magana ne kan riga kadai rigar da ma rigar da ta yi mai ta zamo ta samu daraja don manzo Allah da aka ce za yi ma ‘yarsa wanka ya ce in ko gama ku fada ne da aka gama sai ya ɗauko tufarsa da ke taba jikin shi mai albarka sai ce ke ku saka mata ta zama wannan tufa ita ce farkon abin da ke taba jikinta wannan tufan ɗaya take da sauran tufofin duniya eh duk sa'an da aka kira suna biyu kar ka ɗauki a'a sai ka duba gani to shi kenan naqatallahi zaru naqatallahi wa suqiyaha taguwa ana magana ne kan taguwa ko taguwar Allah to wannan dangantaka ya kara mata wata daraja da an fahimta rigar manzon Allah takalmin manzon Allah menene gashi duk komai in aka ce aka danganta zuwa ga manzon Allah ba shi kake kallo ba ina ka danganta shi قلت فيه دليل على طهارة الماء المستعمل yace wannan maganan na nuna cewa ruwan da aka yi amfani da shi wurin alwala ma'ana yana da tsarki wa annal mustahabban lil musalli an yakuna bayna yadayhi sutratun wa suturatul imami sutratun liman khalfahu liman ku da ke bayan liman liman shine suturan to liman shi kuma shi sa sutura gaban shi saboda duk wanda zai shige gaban shi babu laifi babu damuwa kenan ko an fahimci manan idafa ko danganta abu zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dunuwi minas sutrati babin da ya zo na ana son suturan da ka kafa din za ka yi sallah ka aji za ka yi sallah ya ana son kada ka yi nesa da shi ya zama kana kusa da shi kana kusa da ita sutura din suturan قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال وكان بين وكان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر شاة tsakanin wajen sallar manzon Allah da alkibla a inda akuya za ta iya wucewa mana kusa da kusa kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يعقوب الدورقي عن أب... عن ابن أبي حازم قال أخبرنا أبو عبد الله الخرفي الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميحني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن نافع بن جبير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم فليستتر إن أنكو زي صلى يسا سترة وليقترب من السترة يكسنتي يزوم كسد سترة فإن الشيطان يمر بين يديه saboda kai nesa da suturan shaitan zai zo ya shige tsakanin kai da sutura din والعمل على هذا عند أهل العلم استهبوا الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود أبن أكيسو سكان كد سترا ورغدون يد ذاك يسجد وكذلك بين الصفين وروي عن سالم بن أبي حتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة إم ينكزي صلى يكفى سترة فليدن منها يزمو كسد سترة la yaqta'u shaytanu alaihi salatahu kada shaytan yazo ya shige tsakanin shi da sutura din shine ce yaqta'u alaihi salat qala atahu qala ata'un adnahu thalathatu azru'in ata yace kusa tsakanin kai da sutura ya zama zira'i uku zira'i uku wannan maganar ata ne ibn al-qurasani wa bihi qala shafi'i wa ahmadu wa yaj'alu sutrati ala hajibihi al-aymani aw al-aysar sutran sai ka tsakaninka da suturan zira'i uku sa'an nan ba kan gaman goshinka za ka saka shi ba bari ya dama ka ɗan ko hagu ka ɗan haka ake aje sutura ne an fahimta za ga mutane suna yi sai ka rasa me su me me hikima ke cikin wannan to ga abin da aka faɗa musu ko yace hajibil ayman aw al aysar kenan ko kaga ga menene hajib gefen wannan giran nan da giran nan da kuma karan hanci ko guda nawa kenan in ka saka kan karan hanci ka ka saka daidai fuskar ka kenan in ka saka giran dama ka barya dama kenan hagu hagu kenan to haka aka ce ko dai ka saka gefen ka kadan ko gefe haka kadan kada ka saka shi tsakiyar ka inda kake sai kana fuskantar shi kana kallon shi sai sai sai saboda me yace lima أخبرنا عمر بن عبد العزيز سبونا عبندا عمر بن عبد العزيز يفدى منا قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المحلبي بن حجر عن ضباءة بنت مقداد ابن الأسود عن أبيها قال تيتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ban taba ganin manzon Allah yana sallah yasa sutura ko yana yana ya dauki amudi ya zama suturan shi ba wala shajarin ko bishiya illa ja'alahu ala hajibihi al-ayman wal aysar sai dai ya saka shi ko dama ko hagu wala yasmudu lahu samdan ko da yake wannan isnadin da'ifi ne amma ma'anan abin da muka karanta kenan babu kadrin suturati babu da ya zo na suturan ya kamata ya zama menene dogo ne har sama ko kato ko menene ala akhbarana abu usman ad-dabbi ala akhbarana abu muhammad al-jarrahi ala haddathana abu al-abbas al-mahbubi ala haddathana abu isa tirmidhi ala haddathana qutayba wa hannad qala akhbarana abu al-ahwas an simak bin harbin an musa bin talha an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخر مؤخرة الرحل فليصلي وإن كسك أبو جبانك يتندقوك تنهك sai kai sallanka ma'ana an kasa za ka yi sallah sai ka sa sutura ga misli mu'akhiratin rahali in mutum ya hau rakumi ko doki ko menene ga sirjin sa da yake gaban sirjin akwai abu da ya daga kaɗan haka ko to shi kenan tsawon shi yana fin haka ne zai fi haka da yawa bai ma kai haka ba ku ya ce duk in a dole ya kai haka eh ya kai tudun wannan wai in dai ka saka abin da ya tsawon haka to ka sa sutura kenan zai kai sallah wala yubali bima man marra wara a zalika kada ka damu da abin da yazo ya wuce bayan haka hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an yahya bin yahya an abil ahwas qultu al mustahab min sutrati hadha al qadr yace mustahabi kenan gurgudun wannan shine amma ana so ya dan tsara haka kadan قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرج راهلته فيصلي إليها منذ ألنا أجي دبس ينا صلى ينا كلنت قلت أفرأيت إذا حبت الركاب تو ميا ميكي فدا إن دبت تسجد ta yi motsi ta je gaba ko baya ko ta kala kana ya khudhu ar-rahl fa ya'diluhu fa yusalli ila akhiratihi sai kama abin shi dawo sai ya ci gaba da sallar sa hadha hadithun sahih wa ruwa an yazid ibn jabir sa'ala abu huraira ma yasturu al-musalli fi salatihi an tambayi abu huraira menene yake zamowa mai sallah sutura ya suturce shi a cikin sallarsa fa qala mithla mu'akhkharatir rahli wa in kana mithla khayt fi diqqa to sai ce wai sai ka wata magana abinda zaka yi sai idan tashi kadan komin siri ko da siriri ne komin sirin sa komin sirin abin sirin takarsa in ka saka sallah ta yi abin da ake nufi kenan ba yana nufin kaman girman mana zare ba ne ai zare mai zare zai tsare mana ya zama da dai ana ganin abu an fahimta ba shi ya kwagiri gashi an ce kwagiri an ce kandiri an ce menene da menene قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل ابن أمية قال حدثني أبو عمرو ابن محمد بن هريث أنه سمع جده هريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا in ɗaya ku zai salla ya sa wani abu a fuskar gaban sallarsa gabashinsa fa in lam yajid falyansib asahu in bai samu bai kafa sandansa fa in lam yakun ma'ahu asad don ba shi da kwagiri ko sanda ko kandiri fa fal yakhtut khattan thumma la yadurruhu ma marra amamahu wannan hadisi mun karanta shi a cikin Abu Dawuda hadisul khair to in baka da abin da zaka sai ka zana cikin kasa kan ka ja layi to layin haka za ka ja ko miki za ka yi miki kenan za ka yi saboda kai alama kamar alamar tsayuwa kenan to malamai suka ce wannan hadisin da'ifi ne wai suka ce ko gefe ko gefen darduban nan ka dauke shi kace shine suranka suka ce to duk wayannan zantuttuka ne na na wayan su malamai wa fi isnadihi da'afun wasu ila ahmadu an al-khatti an tambayi imamu ahmad dangane da zane da mai sallah zai yi zama shi sutura kala haka za ya ne ardan misal hilal ya ce ardan mislal hilal to me ya kenan haka kenan ko haka hilal mi wata mi keke ko ya dan me to shi kenan za ka yi sai ka yi ya kenan eh قال مسدد قال ابن داود الخط بالطول الخط بالطول مسدد الخط بالطول ما معنى بالطول قال سفيان بن عيينة رأيت شريكا صلى بنا فوضع كلسوته بين يديه daga sharikan zai mana sallah sai dauki hularsa ya je gaban sa hular ta zama mai kenan sutura kenan ya yi ko bata yi ba eh قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة منظر الله إن زي فتورانا إيدي سيتي أدوكي كنديري كو كواجري كو سندا فتوضأ بين يديه سيأكفى أكفى قبنشي fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu ta zama mishi sutura kenan shi kuma ya zama wa mutane sutura wa kana yafalu zalika fi safari fa min thumma akhad ittakhadha al umara yace a tafiya ma ana yi a gida ma ana yi to daga inda mara umara shugabanni suka dauka su ma suna yi kenan mana shugabannin da su suke su ga abin da manzo Allah ya yi su ma su goya su yi kenan haka suke yi to shugabanci yanzu kuma fa kin abin da manzo Allah ya yi saboda yana kawo masu cikas ai kana son ka tara kudi ka yi ci duniya ka me kuma hadisi zai ce manzon Allah zai ce a'a kar ka yi wannan ai an kama cikas kenan to shi yasa shi shi dai sa ka fifika karin jayar da me abinda son zuciya yake sai ka rufe idon ka kana yi kana yi ka samu wasu abubuwa kowa ga tikitin zuwa umara ko hajji shi zuba ya baka fitawa abinda zaka ji sanyi a ranka da kai da shi duka kuma karshe sai ka rayuwar ta rikice muku kun rasa kanta ga kudin an tara ga mulga komai da komai amma jin dadin rayuwa baka isa ka ce kudi zai sa ka ji dadin rayuwa ko mulki ba a'a sai in Allah ya sa maka jin dadin rayuwa هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الله بن نمير وقال أبو عمرو عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى منذ الله نزوى مصلى عند أكي صلى إيدي المصلى المسجد مسجد masallaci musalla wajen sallar jama'a unguwa ko wajen kasuwanci ko menene da menene saboda sallar idi guda biyu duka ana fita ne zuwa musalla ko masallacin idi masallacin juma'a daban masallacin idi daban ko wajen sallar idi daban ko to wajen sallar idi din shine al-musalla ko yanzu ya zama kasuwa ko wal anazatu bayna yadayhi tuhmalu وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها قال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها wai masu sin sallah suna neman abin da zai zai musu sutura sun fi cancanta da wannan filoli da wanda zai zauna yana ta hira suna shattakewa suna hira sai a bar masu sallah su su sa ya zama suturar su suna sallah wara'a umaru rajulan yusalli bainal ustuwanataini fa adnahu ila sariya manzo ai sayyidina umar ya ga wani yana sallah bainal ustuwanataini guda biyu fa adnahu ila sariya sai ya tura shi zuwa kusa da wani fila fa qala salli ilaiha قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة يا إن كنت لك منزوع الله صلى الله عليه وسلم يا شك الكعبة صلى الله عليه وسلم فجعل عمودا أن يمينه وعمودين أن يساره وصلى يسا أمودي damansa biyu hagunsa ya yi sallah sallah tsakanin amudai ne ya halatta ke to ya halatta sallan ta halatta to amma in zai zama na amudai za su yanke sahu to shi a yi sallah inda ba amudai ne ke babu karahiyatil murir bayna idayil musalli wa ibahati daf'ihi babin da yazo an hana mutum ya shige gaban mai sallah bayan ya sa sutura in ya sa sutura shine yake da wannan alfarma fa amma in ya sallah ba sutura ci ba shi da alfarma in ka zo zaka wuce zai hana ka saboda shi kansa ya shi kansa bai sa sutura bai sa sutura ba sutura ba قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله يا أيكش يجي ينا تنبمي ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم me ya kajiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil mar bayna yaday al musalli dangane da wanda yake shigewa gaban mai sallah qala qala abu juhaimin sai abu juhaimin yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law ya'lamu al mar bayna yaday al musalli ma za alaihi ya ce da wanda zai ke shigewa gaban mai sallah da ya dauki sutura da ya san abin da yake daukan makansa na zunubi na kana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an yamura bayna yadayhi yace da ya tsaya minti arba'in ko awa arba'in ko kwana arba'in ya jira har ya gama sallah tukun ya shige ya fi mishi alkhairi da ya shige gaban shi yana sallah قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة to shi abin da ce ban sani ba arba'ina yawman ya ce ko shaharan ko sana to yanzu kai za ka kayyace me za a arba'ina me eh minti arba'in hmm? eh minti nawa to shi da kanshi ya ce ban sani ba kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ya aka yi kace minti arba'in eh? a malar eh? eh? a'a me yasa muka ce minti arba'in ba mu ce wata arba'in ko shekara arba'in ba ko kwana arba'in ba eh? to wata arba'in fa kwana arba'in fa saboda me a'a ba gajiya ya yi bacci ba ai wannan sallah ita kada ce sallah eh a to wannan sallar da yake yi in yace zai saya awa arba'in salloli nawa kuma sun shigo a sai sa ba ba zancen laifi ma bai taso ba ba shi da izinin ma da zai salla awa arba'in saboda lokacin wata sallan kuma zai wata ba haka bane ba to shi yasa arba'ina sai a ce mi minti arba'in yanayi wai nauyin da aka sa wai tsoratarwa ake yi ba ana nufin shekara arba'in wata arba'in kwana arba'in ba ne to shi kenan kace ba ana nufin shekara arba'in wata arba'in kwana arba'in ba ne ko to me ake nufi tsanantawa a tsoratar da shi kada ya yi wannan ko to arba'in din sai a bashi mai minti arba'in ko awa arba'in shekara arba'in a abu ne da hankali ba zai ɗauka ba ai wanda yake sallah ɗin ya tsawaita sallah mutum ya zo yana jiran shi don kare ya ɗauki laifin shi ya halatta ya tsaya wajen yana sallah shekara arba'in wata arba'in kwana arba'in sallah ɗaya awa eh shi kenan waru ya nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la an yaqifa ahadukum mi'ata amin khairul lahu min an yamurra bayna yaday akhihi wa huwa yusalli dayan ku ya tsaya shekara 100 yana jiran mai shekara iya idan da sallah ya wuce ya fi mishi alkhairi da ya shige gaban shi to mi'ata amin ko a wannan hadisin da ifi ne قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي ها لوكتي يا تشكا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس in ɗayanku zai sallah yana sallah ya sa ma kanshi sutura da zai kare kanshi da mutane fa'ara da ahadun an yajtaza bayna yadayhi sai wani ya zo yana so ya shige tsakanin shi da sutura ɗin faliyar fa'afi na hari ya doki hannun shi dora kan kirjin shi dora shi kadan haka fa inna ma huwa shaitanu ai shaitani ne mai shi hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an adama wa akhrajahu muslimun an shaybana ibn farrukh kilahuma an sulaiman bin al-mughira wa qala falyadfahu fi nahrihi fa in aba falyuqatiluhu ya ka ɗora hannu ka kirje shi ka tura shi baya kaɗan in ya kiyaye zo da karfi sai ka ƙara tura mishi kai ma ba ana nufin hal yuqatilu ya yake sa bane fa inna ma huwa shaytanu qawluhu fa inna ma huwa shaytanu qala al-khattabi ma'anahu anna ash-shaytana yahmiluhu alayhi ai shaytan shike sa shaytan shi zo mishi sa ya naci sai ya wuce a wajen wa yajuzu an yakuna ja'alahu shaytanan li anna ash-shaytana huwa al-marid min al-jinni wal-ins qultu اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي malamai sun ittifaki akan karhancin shigewa haramci bai halatta baka shige gaban mai sallah da suturan da ya saka ba faman fa'ala fal musalli daf'ahu wanda ya haka wanda ke sallar zaka shige gaban shi zai iya tunkude ka kadan haka wala yuridu fi awwal al-amri ala daf'i wala yazidu fi awwal al-amri ala daf'i farkon abin ba za ka shige kanka dan tura shi kadan haka ba fa in aba walajja fa in in ya kiyaye zo da karfi kai ma sai ka sake turawa da karfi yu'annifu fi dafi ala al-buruj bayna yadayhi wal murad min al muqatalati ad-daf'u bil unfi abinda ake nufi da fal yuqatilu ya tunkude shi da karfi ba wai ya yake shi ba lal qatla fa innahu yurwa fi hadith abi sa'id wal yadra'ahu mastata'a ya tunkude shi gurgudo yanda zai iya فإن أبى فليقاتله وهذا إن كان المصلي يصلي إلى سترة wannan musalli wanda ke sallar yana da iko daman yin wannan in ya sa sutura amma bai sa sutura ba ba shi da shari'a ba ta ba shi wannan iko ba fa arada almaru an yamurra bainahu wa bainal sutura fa in lam yakun baina yadayhi suturatun fa laysa lahu daf'ul maru an fahimta لأن التفريط في الم... من المصلي بترك السترة فيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة في كده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم